assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau alhamis ashirin da bakwai ga watan ramadana hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku daidai da ashirin da takwas ga watan april miladiya dubu biyu da ashirin da biyu za mu ci gaba da sauraron tafsirin alkur'ani mai girma a zawiyar gidan alhaji aminu muhammad muna cikin jizu sani a filiya da tafsirin na maulanmu sahibul faidati shek ibrahim yes radiyallahu shafi na ɗari biyu da tamanin da hudu muna cikin suratul arab za mu tashi aya ta arba'in da bakwai malam muhammad mubarak zai ja mana baki shehinmu sheikh ibrahim mansur imam kaduna zai yi mana fassara akramakumullahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبشاره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إدري لنا بهذا المهدي وانفع به بنبرة تأتي لنا بالزفر أيوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زادهم الله مغفرة وفيدة ورحمة وتوفيقا وسترا وإرعاية بركة العزم بركة اليوم بسم الله الرحمن الرحيم ونادي أصحاب الأعراج رجالا يعرفونهم بسيميهم قالوا ما أغني عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون آه a jiya mun ji cewa akwai waɗansu mutane aikinsu na lada bai rinjayi aikinsu na zunubi ba aikinsu na saɓon Allah bai rinjayi aikinsu na biyayyar Allah ba saboda waɗannan mutanen su ba ɗan wuta bane su ba ɗan aljanna bane wani wuri ne za a ajiye su ana kiran wurin tudun da arabi wata katanga ce tsakanin aljanna da wuta malamai sun yi maganganu da dama a kan waɗanda za a zaunar da su a wannan wuri waɗansu da cikin malamai suka ce wato waɗanda za a zaunar da su a wannan tudun da arabi su ne waɗanda suka je wurin yaƙi suka yi shahada amma ba da izinin iyayensu ba sun je yaƙi sun yi shahada amma ba da izinin iyayensu suka je ba waɗansu malaman kuma suka ce a wanda za a ajiye shi a filin larabi shi ba ɗan wuta ba shi ba ɗan aljanna ba shi ne wanda ubansa iya yarda da shi amma uwarsa ba ta yarda da shi ba ko kuma mutumin da babarsa ta yarda da shi ubansa bai yarda da shi ba ya yi wa babansa biyayya bai yi wa babarsa biyayya ba ko ya yi wa babarsa biyayya amma bai yi wa babansa biyayya ba waɗansu malamai kuma suka ce a bawa wanda yake da ubangida amma yake saba wa ubangidan nashi shi ne wanda za a ajiye shi a wannan wuri al'araf waɗansu malamai kuma suka ce a ƴaƴan zina shegu waɗanda suka zo duniya ba ta ƙofa ba ta katanga suka hauro su ne ‘ya'yan zina allazi na ta hallaku bil haram waɗanda yunkun halittarsu da haramun aka yi ta to amma kuma sun ba Allah ɗan zina in ya ba Allah to Allah ba zai kai shi aljanna kai tsaye ba ko ba zai kai shi wuta kai tsaye ba sai a kawo shi wannan tudu a zaunar da shi ga 'yan aljanna a dama yana kallon su ga 'yan wuta a hagu yana kallon su wataƙila kuma waɗansu malamai suka ce a waɗanda za a aji a wannan wuri su ne 'ya'yan maguzawa waɗanda suka mutu ba su balaga ba to da ka su ba saba wa Allah ba sai Allah ya aje su a wannan wuri waɗansu malamai kuma suka ce a waɗanda suka mutu a zamanin fatara annabi isa alayhi salam ya wuce annabi muhammad bai ga ya zuwa sallallahu alaihi wa alihi sallama su za ka zamanin takara ne waɗannan ba za a kai su aljanna ba ba za a kai su wuta ba za a aje su akan tudun la'arabi wata katanga ce waɗansu malamai suka ce a'a ƴan la'arabi su ne mutanen da suka aikata zirbai amma ba manya-manyan zirbai ba ne ƙananan ƙananan ƙananan amma ƙananan sai suka yi yawa kuma Allah bai taɓa jaraba su da wata bala'i ko masifa shi yasa in kaga kana daɗewa baka yi rashin lafiya kana daɗewa baka laliba aljihun ka kaji ba ko sisi ba kana daɗewa baka duniya zage ka ba to in baka hankali ba tudun da ala za a je matakar kana ganin bala'i yana zuwa inda kake na talauci ko rashin lafiya zazzabi typhoid ciwon kai kasala juya makiya ka shiga wuri ka ga ana hararar ka baka laifin komai ba to sai ka ce alhamdulillah mun gode amma ka duk inda ka ga ana san ka sannan jikin ka lafiya dau sannan aljihu shi ma lafiya dau a akwai matsala Allah bai hana mutum in dai muni ne kai in dai jikin ka lafiya to za ka aljihu ba lafiya in kuma aljihu lafiya to jiki ba lafiya idan ko jiki da aljihu lafiya to za ka tsakanin ka da mutane ba lafiya amma idan ka yi komai zanzan to akwai matsala dan su kofin fir'auna fir'auna ga lafiya ga wadata ga mulki ya taɓa yin kwana arba'in ko dole bai shi ba kuma kullum raƙumi ke ci shi kaɗai a ga akwai matsala Allah ya kiyaye waɗannan su ne waɗanda za su zauna a kan tudun la'arazi duk da dai maganganun malamai ya yi wa kai sai shi wa rage lafiya ya ce wa yin kiran an ya kuna da cemihu ya iya yiwuwa duka waɗannan da aka lissafo ƙila suwane ne ƙila suwane ne ƙila suwane ne shi ya ce ya iya yiwuwa ya zama ga baki ɗayansu za su zauna a wannan wuri tudun la'arazi su ne mutanen da wato kyakkyawan aikinsu da mummunan aikinsu ya zama dini ba wanda ya rinjaye ɗaya to shi ne yau kuma Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana cewa wan haka yi ba wana da wana da ashabul jannati to su ɗan da arabin nan suna zama kan wannan tudu suna kallon yawan janna suna jin daɗi suna kallon yan wuta suna wahala sai su daɗe ba su kalli ɓangaren wuta ba suna kallon yan aljanna sai su dinga yin gaisuwa irin gaisuwar almajiri mafaraci ka san almajiri mafaraci gaisuwar sama da kanta za ka ga ladabin daban gaisuwar ma daban zai gaishe ka ya sake gaishe ka ya sake gaishe ka sai ya gaishe ka sau bakwai lokaci guda da ka san ba lafiya ba gaisuwar ake magana akwai abin da ake bukata to irin wannan gaisuwar su mazauna tudun da arabi suke yi wa ɗan aljanna domin ya alguna kullum da simahu sun san yan wuta sun san yan aljanna kuma sun san sifofinsu to daga nan wana da ashabar jannati sai suka kira yan aljanna an salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku yan aljanna jin kaɗan kuma amincin Allah ya tabbata a gare ku yan aljanna jin kaɗan amincin Allah ya tabbata a gare ku ɗan aljanna ya aka ci da jin daɗi ya zuma ya madara ɗan aljanna ya giya ya ruwan nan naku mai sanyi ya naman yan shida ya horo irin na jilmanin mukalladun a cikin da jirus to haka za su kai wannan duka suna yi ne domin su ma su samu a raba su domin lanyar kuduwa ba su riga sun shiga ba ma da kalin jannata ba su shiga aljanna ba hum yadmahun amma suna kwaɗayin a ce sun shiga walakin tsani ko bi dukhulul janna to anan ne wato Huzaifa yace bainama hum kazalik su kan tudun larabi suna kan tudun larabi suna kan leke leken aljanna suna ta gaisuwa can sai ubangiji da baraka wa ta'ala sai itajalli gare su faƙara sai ce da su kumu duk ku tashi ادخلوا الجنة وشراء الجنة فقد كفرت لكم دنا كافة وسيدي ستاشي تسجيع الجنة to bayan kamun a ce su shiga aljanna suna cikin kallon yan aljanna sai su kan waiga sai su kalli yan wuta kuma idan su kalli yan wuta sai hankali ke tashi har sai sun yi addu'a saboda munin abin da suka gani in suka kalli bangaren wuta sai su ce rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin Allah muna roƙonka kada ka sa mu zama abokan zaman waɗannan azzaliman wana da ashabul arabi daga nan mazauna turun da arabi sai su kiran rijalan waɗansu mazaje min ashabin nari daga cikin mazauna wuta sai su turare su don sun san su a duniya ya aihu da hun bisimahu sun san su da sibobinsu da alamominsu ƙalu sai su rika cewa da su jam'uku tarawanku almaru dukiya au kasratukum ko kuwa wato yawaitawanku yawan kaya wa ma kuntum tastakbiruna da kuma kasancewarku ma abota girman kai ma a gana an kulle nari ga ku da kuɗi ga arziki ga girman kai ga takama ga yaya amma ku ya wuta kuma sai sun kama suna sanar za su mutumin da suka san shi a duniya yana girman kai don ya tara kuɗi ga motoci ga gidaje ga kamfanoni ga yaya amma yana wulaƙanta almajirai yana wulaƙanta sadakawa yana wulaƙanta bayan Allah to su waɗannan yan tudu larabi sai sun tsokane shi. yalla bai ba alhaji wani bane muke gani ne dan honorable ranka ya dade ya excellency wa ina kudaden ka na aka bar su wa ina ƴaƴan ka din nan ne ina suke sai su rika zure su suna ga musu maganganu ina dukiyoyinku ina ƴaƴayenku ina girman kan da kuka dinga yi a duniya gashi nan ma a gana an kuminan nari da dukiyoyin da ƴaƴan ba su wadatar da ku daga barin shiga wuta ba domin dama sun saba faɗi suna cewa nanu aksaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bi mu'azzabi mu ne ma abota yawan dukiyoyi da yawan ɗaɗa saboda haka ba zai ce zai kuna sun ɗauka lahira kamar duniya wai saboda suna da dukiya a duniya suna faɗa a ji sun ɗauka a can ma haka za a yi su ne abi jahal da walidun gira da asin wa'il da abul bukturi da umar zai da khala waɗannan su ne suke faɗi irin waɗannan kazaman maganganu wa yani istibariku girman kanku da kuka rika yi an imani daga barin yin imani ga shi nan bai hana ku shiga wuta ba bai kuna lahu daga nan sai su yan tudun da arabi suka ce ma waɗannan manyan kafirai manyan maguzawa mushirin ila ba'afa muslimina suna yin ishara suna yin nuni ya zuwa ga ainihin raunanan talakawan musulmi sai su rika nunawa suna cewa da su a haɓula illazin aksamtum
أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون
a haɓula illazina aksamtum la yanaluhum Allahu rahma udkhulul jannata la khawfun alaykum wa la antum tahzanun su waɗannan mutane mazauna cikin laraf idan suka warware suka kalli yan wuta sai su kiraye su sai su nuna musu rauna da dan dama mun ga muku cewa akwai satellite tsakanin a aljanna akwai a wuta ma akwai satellite yan wuta suna kallon yan aljanna suna ta bishasha ana ta walawa ana ta harka ga abinci baja-baja ga nama gasasshe ga dafaffe ga soyayye ga limanin mukallafin suna ta wasa a ruwa ga horin ilu su kuma yan wuta yan aljanna suna kallon su suma ana ta wahala ga macizai ga kunamu ga mala'iku gidajin shidajin suna azabtar da su to sai su waɗannan mazauna filin da arabi sai su rika kiran su wato su yan wuta din suna nuna musu raunanan musulmai wato kamar su haibur rumi kamar bilalul habashi kamar salmanul farisi kamar ammar bin yasir sai su rika cewa a haula illazina aqsamtu wai yanzu ba waɗannan talakawa bane kuke yi mana rantsuwa a duniya kuna cewa da mu la ilaha illallah rahma Allah ba zai shafe su da rahma ba ba abin da zai sa su ji daɗi tun da sun wahala a duniya wai a lahira ma wahala za su yi ku ne yan gata a duniya ku ne yan gata a lahira to ya aka yi a nan kuke gasuwa su kuma suke jin daɗi kalila lau hakika an ce da su udkhulul jannata ku shiga aljanna la khawfun alaikum babu tsoro a gare ku wala antum tahzanuna sannan babu bakin ciki a gare ku a cikin rayuwar lahira wa quriya urkhulu bil bina'i an karanta shi urkhulu da bina'i wa nada ashabun nari daga nan wato ma'abuta shiga wuta sai su kirayi ashabal jannati wato mazauna aljanna
ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين
ونادى أصحاب النير أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء ومما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين wannan ayar za ta nuna ma muhimmancin ruwa za ka gane cewa lallai ruwa yana da muhimmanci ga ɗan adam kuma babu muguntar da za a yi wa mutum kamar a hana shi ruwa babu sannan babu sadaka da za ta yi wa mutum kamar ka bashi ruwa da ruwa da abinci sun fi duk kyautar da za ta yi wa mutum don loma ɗaya da za ka jefa a makogoron almajiri tara ka mai jin yunwa ya fi ka gina ƙaton masallacin juma'a loma ɗaya ba loma uku ba loma ɗaya ranar alkiyama wannan lomar guda ɗaya ta fi masallacin juma'a ƙato na gidi a gare saboda ka tausaya wa almajiri wanda bai da gata sai Allah in kana da hali ka ba shi abinci ka ba shi ruwa inda za ka san mahimmancin ruwa azaba masifa bala'i maciji kunama sarkokin wuta duka da irin azabtarwar mala'iku ba ta sa 'yan wuta sun manta da ruwa ba ga wahala ga duka amma suna roƙo a ba su ruwa ba su ruwa ba su ruwa kuma 'yan aljanna suke roƙo ‘yan aljanna suke roƙo amma saboda wata hikima ta Allah da ‘yan wuta suka kalli ‘yan aljanna suka roƙe su su ba su ruwa Allah bai bari ‘yan aljanna sun ji ba sai da aka shekara arba'in sannan suka ji bayan roƙon sai bayan shekara arba'in sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ‘yan aljanna suka ji su kuma ‘yan aljanna ba ta yin abu babu izini suka ce ya ubangiji ga abin da ‘yan wuta suke faɗi suna cewa mu ba su ruwa mu ba su ruwa shi ne wana da ashabun nari ‘yan wuta za su kirayi ashabar jannati ma'abota zaman aljanna a nabiru arena min almari don Allah ku zubo mana daga ruwan nan naku na aljanna mai sanyi aunin ma da ba ko kuma ku ba mu daga cikin abin da Allah ta'ala ya arzuta ku da shi min al-ta'ayin da daga abinci sai su yawa Allah to baka abin da yan wata suka ci qalu sai Allah ya ce ku ci da su inna Allah harramahuma al-kibr ai abincin yan aljanna daraja ne da shi ruwan shan yan aljanna shi ma daraja ne da shi sunan ruwan aljanna ma'ur rahmati sunan abincin aljanna ta'amul qurbati ma'un rama da amur kurba so daga inna la harrama ma da ruwan rama da abincin kusanci Allah ya haramta shi a bisa kabarai waɗanda suka fitilaye wanda suka fitilcewa Allah arinari wato ma'abota zaman wuta Allah kiyaye ma'ashidisin azabi tare da tsananin azaba da suke ciki اشتد عليهم الجوع والعطش tsananin ishirwa da tsananin yunwa ya tsananta a gare su hatta talabu min ahlil jannati har sai da suka nemi tallafi daga wurin yan aljanna suka roƙe su an yufiru alaihi min alma'i aw shay'un min al-akl cewa yan aljanna su taimaka musu su ba su ruwa su sha ko kuma su san musu wani abu daga cikin abinci wata ranar kafiri ya taɓa zuwa ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai iskiji ne manzo Allah yana tare da sayyidina Abubakar sai ya zo yana ah Muhammad ina aljanna na naka da Allah ban da biyu a ciki ma ban da biyu a ciki ma sai na Abubakar da ya dauko ya kalle ya ce inna la harrama ma al-kibri wannan dabiyar da kake so a baka na aljanna da gaske kake ko izgiri kake har abada in ba musulunta kai ba za ka ci ba Allah ya haramta su ga waɗanda suke kafirai Allah zai tattaka duniya الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون
الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننسيهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجهدون آه ويسوى لي waɗannan waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala zai haramta musu ma'ur rahma kuma ya haramta musu da amul kurba su ne waɗannan mutane ne shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ce allazina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban su ne waɗanda suka ɗauki addininsu wanda Allah ya musu umarni da yin bauta da shi wato addinin musulunci ne suka ɗauke shi kayan wargi kayan wasa suna ta haramta bahayar da sawa'i sannan suna kewaye ka'aba tsirara ana tafi waɗannan su ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala zai haramta musu ruwan aljanna da kuma abincin aljanna wa garratu la hayatu dunya sannan rayuwar duniya wanda take wulakantacciya ta yaudare su fal yawma mu ma a yau nan samu za mu manta su na kurkurin billahi za mu bar su su yi ta zama a cikin wuta kama da su kama tara kuri ka yau min haza kamar yadda suka manta suka bar tunani game da sha'anin wannan ranar tasu ta yau ta haduwa da mu to mu ma a yau za mu manta da su a cikin wuta sun manta da wannan rana bi tarkil amali lahu domin wato sun bar yin aiki dan ranar alkiyama mu ma kuma za mu manta da su a cikin wuta tun da ba su yi aiki ba wa ma kanu bi ayatina illa aduna da kuma abin da suka kasance suna wato musu da shi na ayoyinmu sun kasance suna musu game da sha'anin ayoyin wa kama jahadu kamar yadda suke musu suna yin jayayya walakar jinahu ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wai me mutanen makka suke so bai musu ne duk abin da ake ba wani bawa na baiwa an ba su kai har ta kai ma walakacci na hu hakika mun zuwa ala makka da mutanen makka bitabi da littafi mai bayanin halatta haram qur'ani kenan fastannahu mun rarrabe bayani a cikin sa dalla dalla bayyanahu mun bayyana shi بالإخبار تهنر لابارن غيبي والوعد دكما الكوري لغسيا والوعيد دكما الكوري لنركون عذابا على علم sannan duk abin da za mu faɗa a cikin alƙur'ani muna faɗi shi bisa ilmul yaqin ba zato ba kokonto a cikin sa alimina mu muna magana ne mun san me muke faɗi ba magana faɗi na kamata ko yana magana yana yi ne bai san me yake cewa Allah ce to mu muna faɗi kuma mun san me muke faɗi bima fusila bi da abin da ake rarrabewa ko ake yin bayani a cikin sa fi hali kaunihi hudan a cikin halin kasancewar alqur'ani shari'a ne wa rahmatan da kuma rama li qaumi yu'minuna ga jama'a da suke mu'minai wa yunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin alqur'ani shari'a ne ga wanda ya rike shi sannan alqur'ani rahama ne ga waɗanda suka kasance sun yi imani da Allah da manzansa hal yanzuruna هل ينظرون إلا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
هل ينظرون إلا تاويلا يوم يأتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون آه. الله تبارك وتعالى يقول هل ينظرون ويشن mutanen makka me suke jira ne har yanzu ba su yi imani ba me suke jira ne ai ma yanta zuruna babu abin da kafiran makka suke jira wanda ya hana su su yi imani illa tawilahu sai dai fassaran da Allah subhanahu wa ta'ala yi alkawari na azaba a cikin alkur'ani wannan tafsirin suke jira akibata ma bihi wato karshen abin da yake cikin wa'adu da wa'idu alkawarin rahama da kuma alkawarin narko na azaba abin da ya hana su imani so suke a mutu su ga ne za su shiga aljanna su kuma da suka wuce za su shiga wuta wannan abin da suke jira kenan in ba wannan ba babu abin da ya rage musu suna jira su ga an yi mata mafi yau mai yaɗi kawo yin hu Allah ba ku tara ce to shi kenan su zauna su jira ranar da fassarar wannan zai zo musu ko yau mai kiyamati shi ne ranar alkiyama a ranar ne ya ƙuru da zina da su waɗanda suka manta da wannan alkawari tun a rayuwar duniya kafin mutuwa za su rika cewa kad ja'atu rusulu rabbina bil haqq haqiqa manzannin ubangijinmu sun zo mana da gaskiya sun zo mana da gaskiya yanzu kan muna da yaƙini cewa al'amarin manzannin nan annabawan nan da gaske ne fa hallana ne shi ba a'a wai shin ko za mu samu masu ceto su cece mu kamar yadda muminan nan suka samu mai ceto annabi Muhammad ya cece su fa yashfa'u lana mu ma su cece mu domin su kare mu daga wannan azaba kamar musulmi da kamar yadda musulmi suka samu auratu ko ko ya Allah za a ji kanmu a dawo da mu aw hal nuraddu ila dunya ya Allah ko za a yi mana alfarma dan girman zatin ka amai da mu duniya wallahi za mu sallah wallahi za mu azumi wallahi za mu bada zakka wallahi za mu hajji wallahi za mu karatu qur'ani wallahi za mu zikiri wallahi za mu annabi salati wallahi za mu istighfari lokaci ya riga ya bayyana ai duniya ma ba ta riga an nan da kasan ba maganar komawa duniya ko ta zama tarihi to za su kan roƙo suna roƙo suna cewa an raddu washin ko raddu ila duniya za a dawo da mu gidan duniya fana amala sai mu koma mu aiki gairan da kunna na amalu wato ba irin aikin kafirci da muka rika yi a gidan duniya ba ba irin saƙon da muka rika yi ba za mu aiki mai kyau za mu yi imani za mu kyautata aiki saboda Allah Allah ko za a yi mana alfarma a mai da mu gidan duniya nuwaddihullah za mu kaɗaita Allah wanda duka shirka za mu bar maguzanci da bautar dodo fa yuqalu lahum sai a ce da su ku rike mana baki mutanen banza maguzawa kar ka turo an kusaru hakika sun riga sun tabar da rayuwarsu sun yi asarar rayuwarsu saboda miyagun ayyukansu da kuma kafircinsu saru da halaki sun riga sun jefa kansu cikin halaka wa zalla an ma kanu yaftaruna wato ma kanu yaftaruna abin da suka kasance suna kagawa Allah min da'awar shirki na daga da'awar yi wa Allah kishiya da'awar bautar gumaka wa zalla an wannan duka ya tafi ya basu gumakan sun bashi dodannin sun ɓace shedanun sun gudu saboda sun dawo su kaɗai a nan ne suke gane cewa su yi kuskure Allah ta baraka ta ce ku rike mana baki babu inda za a mai da ku sai dai wuta inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والشمس والقمر والنهار النجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق ولم تبارك الله رب العالمين
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه وثيقا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين wato wannan ayar kamar Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa annabawa ku shiru manzanni ku shiru waliyai ku shiru malamai sayarai ku shiru bari in yi wa halitta ta bayanin kaina da kaina bayina ku saurara zan gaya muku waye ni in ji Allah tabaraka wa ta'ala yana sanar da kansa da kansa a cikin wannan aya sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce a inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda ya ku bayina ku sani cewa ubangijinku Allahu tabaraka wa ta'ala dhul jalali wal ikrami shine wanda ya halicci sammai bakwai da kuma kasai bakwai kun san kwana nawa ne titin ta ce ayyami kwana shida kawai kwana shida ya halicci sammai gaba ɗaya cikin kwana biyu ya halicci ƙarfin baki ɗaya cikin kwana biyu abin da yake cikin sammai duka su rana su wata taurari duka a kwana biyu da abin da yake cikin sama da abin da yake cikin ƙasa kwana biyu Allah ya sama cikin kwana biyu ya yi abin da yake cikin da kwana ɗaya Allah ya ƙasa kwana biyu ya yi abin da yake cikin ƙasa na duwatsu da itatuwa da ruwa da baramu a cikin kwana ɗaya wannan shi ne ubangijin yanzu wanda yake da irin wannan ubangijin ya bauta wa dodo wanda yake da irin wannan ubangijin ya bauta wa gunki wanda yake da irin wannan ubangijin ya bauta wa ƙarfi shi ne Allah tabaraka ta'ala ya ce to ku sani ubangijin ku Allah tabaraka ta'ala shi ne wanda ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai fi tilkacin ayyami a cikin kwana shida Allahu tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka karkar halka ya halicci halitta fi auqatin sittati a cikin lokuta wato a cikin awa shida ko kuma a cikin kwanaki shida sittatu ayyami kwana shida hada kamar ayyamin duniya wato kwana shida ba karka ɗauka kwana shida irin namu a Allah ba mutum ba ne, Allah ba mala'ika ba ne, Allah ba aljani ba ne, Allah ba rauhani ba ne, Allah ne ya suka rufe yi shan, babu abin da ya kama da shi. Saboda haka kuma yana so yi magana da mu ‘yan adam, ya za a yi magana da maganar shi, bari ya kawo mana magana da abin da ya daidai da kwakwalwarmu. inda Allah ta barka ta ala ce mana na halicci sammai bakwai da kasai bakwai cikin kidda ido wallahi wani na fili ba zai gama ba amma zai shance kai Allah ba haka mutane su saboda dan adam idan abu ya wuce tunanin shi na farko dai ana gama zai daga kai su ya fara kallon sama sannan ya dawo ya kalli kasa to sai Allah ta barka ta ala tun da ya san mu yan adam ne muna auna abubuwa ne da hankali sai ce mana a cikin kwana shida na halittu sammai da ƙasai da abin da ke cikin su amma abin da zai tabbatar maka cewa ba kwana shida bane irin namu a lokacin Allah tabaraka ta'ala bai halicci dare da rana ba bai halicci rana ba bai yi wata ba bai saurari ba daga yaushe ake misali in ba rana ba wata ya za a gane dare ko rana kai lokacin ma ba a halittu kursi ba kursi a wurin arabai masana Allah shi ne agogon halara kursi daga halittar kursi lissafi ya fara kamun Allah halittu kursi sunan lokaci alhal ha sunan lokaci hal ba maganar lokaci dan ba dare ba rana ba maganan jiya shekarun jiya gobe jibi gada cinta duka babu su sai da aka halitta kursi sannan sai sami irin wannan ya fara to amma tun da Allah yana magana ne da mu abinda za mu iya fahimta mu ɗauka to shi ne ce mana inna rabbakum Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin Allahu tabaraka wa ta'ala khalaqa al-khalqa fi awqatin sittati fitatu ayyamin hala qabla ayyamid dunya wannan kwanaki shidan nan da Allah ya halicci sammai da kasai a cikin su ana ga ma kamun halicci kwanakin duniya ne da annahu lam yakun shamsun wala qamar dan a lokacin babu rana babu wata walakin kuddira sai dai kawai an kimanta an kimanta saboda a saka a cikin kwakwalwarka ka iya ganewa kai imani ولكن قدر انه خلق السماوات والارض وما فيها في سته ايام sai dai an kimanta ne cewa Allah ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da ke cikinsu a cikin kwana shida sun mastawa al'arshi sannan Allah ya daidaita kan al'arshi daidaita da ta dace da zafinsa Allah tabaraka ta'ala ya halicci sama lahadi a asabar lahadi ya jiki ƙasa litinin talata ya jiki abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa laraba da alhamis sai ya halicci khalifansa adamu ranar juma'a sai ya bibi ta kan arshi wani hikimatu fi zalika wato hikima a cikin faɗin wannan cewa Allah ya halici wato sammai da ƙasai a cikin kwana shida kuwa shi ne ka gane inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun idan Allah subhanahu wataala yana nufin zai yi wani abu to da ya nufa abin ya faru sai ya faru da yawan mu mutane an ce in Allah zai abu yana cewa kun fayakun ammawa da mahajubai da sauran gama garin mutane sai su ɗauka wani in Allah zai abu cewa kun sai abin ya faru kun sai abin ya faru sai ka ce wani zakiru yana zaune ya rike shari kun kun kun kun kun ba ka Allah yake wannan kun din muna gaya maka ne dan ka gane amma Allah ya fi ƙarfin in zai abu zai faru wani wani ya ce abin ya faru ba cewa ke faru ba da ya nufi ya faru sai faru mulkin Allah ya fi ƙarfin wai sai a kun manta sanda Allah ya tashi ne magana da mu ba mu amma da yi magana kawai sai ga a nan ba da gane matsayin annan ya fi karfin tunani da ba mu muna cikin musulmanin adam sai Allah ta wani kota na ce da mu a rasu da rabbikun a cikin babin annabi ya ce bali sai Allah ce to kai ne shugaba kai ne shugaba duk wanda yake son zuwa wuri na biyo ta wani duk wanda yake suna ya bi ka wani in kun tuntun kuna lafarta bi wuri tun daga wannan lokaci so na ba wai Allah zama yake yi ga jawo kun ba wani abu zai ba wasu Allah ce kun kun kun a da ya ba abu ya faru kawai shi ke nan sai faru so na ga hikima a cikin wannan shi ne ka aliyu na nan a ta'ali ana koya mani ana koya mana ni mu daina yin gaggawa mun sani Allah subhanahu wataala da abin da zai ai da ya ba bai faru kawai zai faru amma ya ce mana kwana shi da yi wai saboda mu ma mu daina sauri mu daina yin abu cikin da zuwa ba gaggawa saboda haka wannan aya tana koya mana wato yin abu ne cikin nutsuwa babu gaggawa fa inna na domin cewa mu na amalu bi kuwati muna yin aiki ne da karfi duk abin da za mu sai mun sa ƙarfi ana koya mu ƙarfin haka kawai da ya nufa bai faru zai faru wani amal bil alati sannan muna yin aiki ne da kayan aiki misali mu samu gini muna samu duwatsu mu samu yashi mu samu ruwa mu samu ƙasa mu samu diga mu samu cebur mu samu manjagara mu samu baro mu samu a a cebur da sauransu to shi Allah ba ya bukatar waɗannan abubuwa yanzu ka duba saman nan ko filoli ba yi ba inda za ka san Allah Allah ko filoli ba yi ba kai yanzu za ka ɗan dan daki ne biyu ba amma sai ka sa ranar ya nuke su amma ka duba girman sau bai sa fila ko ɗaya ba kawai ya sake ta kawai shi ya ba da umarni ba dama ta faru tsayawa sai kyau nasna'u shay'an fa shay'an mu riƙa yin aiki kaɗan kaɗan hatta na fahimil amalna har mu kammala ayyukanmu wa amma huwa amma shi Allah fa inna ma yaqulu kun fa yakunu shi Allah ne zai aiki da ya ba mu ya faru sai kawai abin ya faru fali haza wa hada saboda haka ne zuwa cikin hadisi at-ta'anni min ar-rahman wal ajratu min ash-shaytan jinkiri yin abu cikin natsuwa daga Allah ne ar-rahmanu amma yin abu da gaggawa cikin sauri wannan daga shaitan ne to da mu dinga yin gaggawa duk abin da za mu yi mu dinga yin shi a cikin natsuwa wannan hadisin a hadar tirmidhi an sa'ad ibn sa'ad al-sa'idi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-anatu min Allah wal adatu min ash-shaytan sunan tirmidhi kitabul birr wa tila babu ma da bi ta'ani wal ajla hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara da talatin da biyar illa fi ashiya'a shi wajen lamu ce ba kyau gaggawa amma kuma akwai inda ake so a irin gaggawa ne akwai wadansu abubuwa da ake so idan za a yi su a yi gaggawa al'adalat fiha mai sami da shaitani yin gaggawa a cikin waɗannan abubuwa da za a faɗa kusan guda biyar ne waɗannan abubuwa guda biyar yin gaggawa a ciki ba daga shaidan bane daga Allah in za ka yi su to kai sauri ka yi su kar ka jinkiri a cikin yin su ga sunan su biyar ne na farko ta'jilu tawbati in ka sha giya Allah ya kiyaye kai maza ka tuba in kai zina Allah ya kiyaye kai maza ka tuba in kai tata Allah ya kiyaye kai maza ka tuba in kai fata Allah ya kiyaye kai maza ka tuba in kai karya Allah ya kiyaye kai malaka tuba in kai gulma Allah ya kiyaye kai malaka tuba in kai eguni Allah ya kiyaye kai malaka tuba in kai batsa Allah ya kiyaye kai malaka tuba saboda ka karkace a bai kawai an yanzu a gidan banza a ta ya kamata in bari kawai yanzu na gama zan je gidan ruwan ka sai in je masallaci in tuba wataƙila kamun ka je masallaci za ku haɗu da azra'ilu a hannun maza ka tuba a wani kawai ka tuba karka ce a ai jiya ma na duba to yanzu kuma ina duba ina ce kariya yake kai ta duba kawai har a kullum da Allah ya sa wallahi da ba ku zunubi ku duba da na kashe ku na kawo wanda za su zunubi su duba in yashi so da ka kar ai wasa da duba dan su arbai ba ma wai giya ko zina ko cata ko sata ko karya ko gulma ko tsegumi ko munafurci kawai ba su in suka yi sallah ma tuba su a rayuwa in suka yi sallah sai su tuba in suka yi azumi sai su tuba in suka yi zakka sai su tuba in suka yi hajji sai su tuba in suka yi lazimi su tuba wazifa su tuba zikirin juma'a su tuba in suka karanta alqur'ani sai su tuba kai in suka tuba ma sai su tuba a tawbatu da tawba in kana so ka samu a wannan tuban ka ɗauko wani sa'in tauba za ka tabbata shi ibrahim da zano wallahi shi ne shugaban masana in dai ka ɗauko wani sa'in tauba ka karanta ta tsam za ka gane cewa lallai al'amarin ba wasa irin tuba da yake wa Allah tuba ce irin ta masana Allah wanda bai sani ma sai ɗauka shi to wanda bai fi sabon wani irin da yake ne ya kai makamun a tawbatu ne na tawbati saboda haka abu na farko shi ne gaggauta tuba ba da ma aznabal abdu bayan bawa ya saba wa Allah to ana so ya gaggauta tuba haza min rahman gaggauta tuba daga ubangiji ne ba daga shedan bane na biyu shi ne ta'jilu qada'i daini ka gaggauta biyan bashi ana son ka bashi sai ka samu wasu kuɗaɗe kuma baka gari ko baka kasa to ana turuwa kana ganin alat maza ka kira wanda kake yi bashi ka ce da Allah turo mun account ɗinka idan bai da account ka turo ma wanda kake da alaka da shi ka ce dan Allah maza maza a ji a kai mu wani kudin sa na ci bashi a wani daga shi Allah ya rana a ji a kai masa kada ta bi na dawo gida in dai ana bin ka bashi ka ga alat to da ka gani maza ka ba da tunani wani da wani suke gina bashi ba kowa hakkin shi ana so ka gaggauta biyan bashi domin daga Allah ne wannan ba daga shedan ba ne ba da ma hana waktu wato lokacin da lokacin da ya kawo jiki ka biya na uku shi ne ta'ajilu kira bai ka gaggauta kawo gara bako idan kai bako farkon abin da ake so ka fara shi ne ka kawo masa abinci da abin sha kar ka zo kawai ka zauna ka kama ba shi labari kana ta labari yana ta amma amma kai ka kasa ganewa abin da ake so in za ka yi bako kamun ya shigo ka kawo abinci ka kawo abin sha ka ajiye mai a masauki yana shigowa ka nuna mai ban ɗaki ka nuna mai lokacin sallah sai ka fita ka bar shi idan ya taɓa ruwa ya gama abin da zai ya ci abinci sai ka zo ka gaisa idan ba ko ya shigo masauki ya ga abinci wato ji yake kamar an sa shi a aljanna Allah mana za ka ji ce alhamdulillah kar ka dauka wa ya sauka lafiya a kwanin kirki ya kai Allah mana ƙwarai kuwa saboda haka ba a so ka yi ba ko wai a so sai da baban ya sauka wai sannan za a ci a ji a yi cefani a ka gaggauta kawo garar bako kamin iso na hudu shi ne ta'ajiru tazwijin bikiri a gaggauta aurar da karamar yarinya budurwa abin da ake kira ya ce har musulmai yan uwan yan boko suna shiga wannan magana bai dace ba yarinya karama kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kun kiyar da a yi auren sunna amma ta ji an yi auren bid'a auren da ba ta gaki ba wali ba shedu ba karatu ko ba ita yau ya ji ba shi da ta ya wuri a sanar ba ta daki ba waliyai ba Allah ba annaba ce saboda kai na da kyau idan yarinya ta kai mun zanen aure a gaggauta auren da ita ko ka yi boko ka dinga girmama abin da annabi ya ce kar ka dauka ƙauyenci ne ko na kada wayewa ta sa ka zama ba ƙauye wallahi da yawa ɗan boko ƙauyawa ne amma ba sani wai ma ne abun burgewa ga mutumin da yake misali a ne me burgewa ga mutumin da yake kazani in yi fitsari baya sa ruwa ina burgewa ga mutumin da idan jalba ta same shi ba wanka ina burgewa ga mutumin da yake rayuwar dabbobi wanda zai zo bakin ruwa ya tuba kayansa ƴaƴansa su tuɓe matarsa su tuɓe ana cikin wanka kaga uwar da mata zo ta tuɓe ta mata afka ruwa wai waɗanda ke rubi turawa rayuwar turawa dabbanci ne a cikin amma wai shi yake burge mutane kaga mutum ma da cin alkurani bawan Allah ma abucin yake ana kallon sa kamar wani dabba dabba wani kare kare a sai dan duniya mai shan sigari shi ne mutum ke kar mu bari wayewa ta ruɗe mu har mu je muna rena abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu mu girmama abin da ya fara in ɗanka ta isa aure ka gaggauta auren da ita in tana so ta yi karatu ta sai wani karatu ta amma ka auren da ita ba shi ma wannan daga Allah ne ba daga shekan ba ne na biyar wanda shi ne na ƙarshe shi ne ta'azilu dabnil mayyiti a gaggauta binne gawa in ta mutu kar a bar gawa har sai ta canza yanayin ta sai ya canza ba kyau da mutum ya mutu to a gaggawan binne shi waɗannan su ne abubuwa guda biyar wanda ba a so a yi jinkiri ana so a yi su ne da gaggawa ha za a yi da shaitan wannan baya daga cikin wato a aikin shaitan sannan wani su malamai sun ce akwai wankan janaba da zaran janaba ta same ka mata kai wanka shi ba karka bari jaraba ta same ka ba wani ɗini in lokacin sanyi idan ka san ba za ka iya wanka da ruwan sanyi ba sannan ko babu ruwan ɗini to ka haƙura amma ba a son kwana da jaraba musamman ga mutumin da aka dakkara masa wasu zikirori yana son ganin annaba a rabin biha karka bari manzo da yi iske ka cikin karanta watakila kuma ya iya yiwa ma ba manzan Allah ba ne zai zo saƙo ne zai zo kun san ma'abota zikirori bi irin muttasil bi rasulillah saƙo yana zuwa musu a kowane hali so kar ka bari wani saƙo mai mahimmanci ya taho ya sauka a zuciyarka kana da karanta to sai abin ya zama wani iri haka bai da kwaliti to da zarar jaraba ta same ka maza kai wankan jaraba shi ma gaggauta wankan jalwa wato daga Allah ne ba daga shi dan bane wa kullu ajlatin dukkan gaggawa gaira hala banda waɗannan da muka ambata fa yi min shaytan to daga shaytan ne wa hadhihi amma waɗannan da muka zana muku min ar-rahman daga Allah ne ar-rahman to Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai fi sittati ayyamin a cikin wato gwargwadon kwana shida gwargwadon kwana shida shi ne fi sittati ayyamin bada alkalka Allah ya fara halitta yawmal ahad ranar lahadi shi yasa ɗan mutum zai gini an fi so ya fara ne ranar lahadi in kana za ka yi gini to ka fara yin gini ranar lahadi saboda Allah ya fara halitta ranar lahadi wa katama yawmal juma'a sai ya cika aikin sa ranar juma'a su masra al'ash sannan idene ta akan al'ashi istiwa'an yaliqu bihi amma daidaito da ta dace da shi yushin lailan nahara Allah tabaraka ta'ala yana lillige rana da gani kuma yana lillige gani da rana yugadi kulla wahidin minhum ma bil akhar idan kana so ka gane wannan shi ne yanzu ba ga shi dai yanzu duhu ko turana tana nan tana bin dare ba za ta kare shi ba sai ka ga bayan shi wallahi kuma kai haƙuri ka zauna ka sani maka gani wannan duhu zuwa wasu ƴan aurori za ka ga ya bace rana ta zo kana zuwa sai ga dare kuma sai biyo ta shi ma sai shi ya ga bayan ta ana nan ana sai da haske ya barci sai mu ana nan sai rana ta tafi biyu haka ake kullu rana tana bin gani gani na bin rana kullu haka suke shi ne yubushin lailan nahara ayyukan kulla wahidin min wa bil akhar yadlubu yana neman kowanne yana neman dan uwansa yadlubu kullum minhum al akhar talaban hasisan kowanne ɗaya yana neman dan uwansa nema irin na gaggawa sari'an cikin gaggawa idza kunna bin nahari idan muka kasance cikin rana fallailu yadlubun nahara zaka ga wato dare yana biyo bayan rana an yanka bi yana so sai ya ga bayansa hatta ya fi hashi sai ya zo ya fashe kolinsa hatta ya ce huwa hatta ya ce huwa har sai shi ya zo ya bada koli wannan haru kazalika haka nan rana ita ma haka take wa shamsa wal qamara kun ga rana kun ga wata Allah tabaraka wa ta'ala ce kun ga taurari musakhkharatin Allah ya yi su ne dan ku babu abin kunya kamar abin da aka yi ka dan shi abin da aka yi shi dan kai ya shagaltar da shi daga abin da aka yi shi aka yi kadan shi dan adam an yi shi ne dan Allah amma an yi sama da ƙasa da rana da wata da taurari da bishiyoyi da duwatsu da ruwa da dukkan baramu da dabbobi dan dan adam amma abin kunya wai suka ga dan adam yana bautawa rana wanda an gaya maka an yi ta ne dan kai dan ta amfani wata taurari duk dan kai aka yi duwatsu dan kai aka yi itatuwa dan kai aka yi kai an yi ka ne dan Allah amma sai kamar ana kana bauta abin da aka yi shi kai ka ka dawo kasa saboda kamar shamsu wal kamara wal nujuma musakhkharatin bi amrihi Allah tabaraka wa ta'ala ya hore ku sune sun zamanto muzallalatin wato ababan kaskantawa ga yan adam bi amrihi da umarnin Allah bi kudratihi da kuma ikonsa ala ya kai dan adam ka ji ka sani ka faɗaka kuma ka lura lahul khalqu ijadi gaba ɗaya halitta na Allah ne jami'an baki da wal amru sannan tasarrufi na amru da na hayu baki da na Allah ne tabaraka wa ta'ala kulluhu baki ɗayansa tabarakallahu rabbul alamin tabarakallahu rabbul alamin wato Allah ubangiji ubangijin talikai girman ka ya girmama ta'azama Allah girman Allah ya girmama rabbul alamin rabbul alamin ubangiji da kai al khalqu ma zahari al khalaiq idan ka ganci al khalqu to abinda ya bayyana da shi halitta shine khalqu wal amru abinda ba a gani duk abinda ake gani da ido sunansa khalqu abin da ba a gani da ido sunansa amru alkhalqu ma khuliqa min shay'in in ka zan ce halitta shine abin da aka ɗauki wani abu da wani abu aka haɗa aka yi shi shine halitta abin nan ƙasa ne ruwa ne kamar da aka adam ko kuma wani maniyin namiji da maniyin mace shi maniyin daga ina yake wani ruwa ne wani daga ina ne daga waɗansu itatuwa shinkafa masara alkama gero acca mangoro lemu ayaba wasu abubuwa ƴaƴan itatuwa ne aka haɗa shi aka fidda ruwan maniyin shi yasa ɗan adam da ya zo duniya abubuwan da suka haɗu suka yi maniyin da aka yi shi su zai fara nema su ne kayan ciye-ciye wannan abubuwan saboda ga Allah tabaraka ta'ala ya yi halitta kuma ya yi umarni halitta abin da ya fito bi umarni abin da ya kori ya kori alkhalqu ma'anar khalqu ma kori min shay abin da aka yi shi daga wani abu wa ma khalaqa Allah min shay'in shine khalqu kullu ma fi hadha alkhalqi duk abin da muka gani a cikin wannan halitta fa huwa min shay'in yana daga cikin wani abu ne daga wani abu aka yi shi duk abin da ka gani a cikin halitta to daga wani abu aka yi shi wal amru amma umurni ma khuliqa min la shay'a wanda wato shi abin da aka yi shi ba daga wani abu ba ba daga wani abu fa li hada saboda haka ne kala Allah tabaraka taala yace ar-ruhu min amri rabbi anan ne malaman zahiri suke cewa ai ruhi wani asiri ne ma annabi ma bai sani ba suka ce kash kash kash Allah ya suka ce ai abin da annabi ya faɗi abin da Allah ya masa ya faɗi a wannan aya shine ainihin fassarar ruhi wa yas'alu an ruhu qul ruhu min amri rabbi shine mu shawar mursan da radiyallahu anhu da ya zo fassarar wannan aya sai ce wallahi fassarar da za a yi wa ruhi ya ce da za a samu malamai masana abin da ake kira ruhi su fassara ruhi har tafsiri dubu bayan sun gama sai a tace kwararru a cikin su a ce ku sake fassara shi ya koma ɗari su fassara shi ya zama ɗari a tace a cikin su a fassara shi ya koma hamsin a sake tacewa a fassara shi ya koma goma a sake tacewa a fassara shi ya koma biyar ya ce to ƙarshe in aka samu gwanaye na ƙarshe abin da za su ce ruhi umarnin ubangiji ya ce to anan ne fasar ta fito ya ce saboda ba wai rashin sani ba ne cewa annabi bai sani ba shi ne shi ya ce ai fasar kenan wannan aruhu min amrin rabbi shi ne ainihin fasar saboda alkhalqu ma khuliqa min shay'in wal amru ma khuliqa min la shay'a shi ne ma'ana الروح من عالم الامر شي ري دغا عالم الامر اكايشي الخلق والامر هو الملك والملكوت وذلك لا شيء الخلق كما انا متغني اكل عالم الملك شي الخلق ان كان شيء الامر انا متغني اكل عالم الملكوت عالم الملكوت وكو اذا كان شيء الخلق انا مغني الشهاده عالم الشهاده in ka zan ce al'amuru ana maganar alamul gaibi in ka ga an ce maka alkhalqu ana nufin alamul hissi in ka an ce al'amuru ana nufin alamul ma'ana in ka an ce alkhalqu ana nufin ad-dunya in ka an ce al'amuru ana nufin al-akhirah in ka an ce alkhalqu ana nufin az-zahir in ka an ce al'amuru ana nufin al-batin tabarakallahu rabbul alamin Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala girman sa ya girma ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين wannan ayar tana koya mana yadda ake addu'a in mutum ya bi ta da kyau duk san da ya ga musu abin da yake na ya san dan akwai inda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗi yake cewa da ɗan adam zai san wa yake roƙo san da ya daga hannu ya san da wa yake magana kuma ya san me yake nema sannan ya yanke wa zuciyarsa tunanin wani mahaluki ba wanda yake kira ba wallahi da na ce labbai ka sai ya ji da sai na gaya mai labbai ba kuma sai ya ji ya ce sai in na faɗa in ta fashewa ne watsi ma zai tarwatsi saboda idan za ka yi addu'a ka tara hankalin ka wuri guda akwai abubuwa waɗanda kamun a fara addu'a ma ake yin su amma mu yanzu za ka mutum ya ajiye shinkafa da waki ya ɗauka shinkafa ya ɗora da ya kai da garimar da ya riƙe yana canza sana kuma yana addu'a za ka ga mutum wani yana addu'a yana cin cikin in mutum zai addu'a ba a so ya ci wani abu kai idan fa kana da bukata misali gobe kana da wata bukata za ka yi addu'a to kai kokari yau kar ka ci haram kar ka yi da dan in haram ya kwana a cikin ka ba ijaba wallahi akwai matsala zai hana ijaba sannan ba a yin addu'a ba a tuba ba idan ka kuskura ka yi addu'an neman wata bukata sai Allah ya ce oh ka ga bawa ya ji ya yi ko ya ji ya sha ko ya ci ta shi ya ma manta yi kuma yanzu yana rukuna to shi kenan addu'a ta zama istighfari mun ya bi mai amma ba bukata sai ka je ka yi ta addu'a ka je mutum na ta wallahi ni dai yau shekara uku ke da ina addu'a zunubin ka yayi yawa ba ka addu'a addu'o'in ka ne suka zama an duba saboda haka goban Allah ya kawo insha Allah za mu yi bayani akan adabu du'a abubuwan da ya kamata mutum ya fara yi kamun ya roki Allah ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya samadu wa kun mujiban lana ya wajibul ahadu يا بر يا ود يا عين المراد أدب يا من لا له شفع كلا ولا ولد أجلس أبيدا وفرد شربه أبدا يا من لا شفيع الواقع ولا ند أنت الجياس بكل خائف وجد يا بر يا حق يا من لا له جد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا يناله نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد الطاهر الألتاج أحمد صل وسلم على خير وعلى محمد الآل تاج سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح مع امره والخاتم مع سبق ناصر الحق الله والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومجاهد العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من اشكرك على دون شريفي كما الله صلى الله عليه وسلم يا شروق شيء شيء محمد الكبير زامو ميكا ابو مريم عنزه نعم